إذا الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 ga watan Ramadan hijira 447 wanda yazo tara ga watan 3 2026 zamu tashi aya ta ƙarshe a cikin suratul baqara ita ce aya ta 286 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى mai rahama mai jin kai mai afuwa mai rangwame ga bayansa Allah ta'ala dukkan labaransa ga baki ɗayansu gaskiya ne hukunce-hukuncensa duka adalci ne Allah ta'ala ce la yukallifullahu nafsan Allah ta'ala baya ɗora ma rai wani abu illa wus'aha sai gwargwadon ikonta Allah baya ɗora mana doka tafi ƙarfinmu ba wata doka da Allah ya ɗora mana wacce ba za mu iya aiwatarwa ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin sauki a gare ku Allah baya nufin kunci a gare ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku kunci a cikin addini ba yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ya sassauta muku ya rangwama muku kuma an halicci mutum da rauni wannan yasa Allah ta'ala ya ce la yukallifu al-mukallif huwa Allah والمكلف هو العبد البالغ العاقل الفاهم شيني المكلف المكلف ويجب على منين يجب على المكلف يجب على ال- أول ما يجب على مكلف.
المكلف مكلف بفتح اللام ko mukallafi in ka ce mukallafi to bawa kenan wanda ya cika sharadi uku na farko ya zamo al'aqil na biyu ya zamo albaligh na uku ya zamo alfahim wato ya zama yana da hankali ya balaga kuma yana fahimta waɗannan su ne sharaɗin ɗorawa mutum nauyi idan mahaukaci ne kai alƙalim ya sauka a kanka idan wato kai baka kai haddin da alƙalami zai hau kanka ba kamar yarinta to wannan shi ma ba alƙalami a kanka sannan na uku in baka fahimci abin saƙon ba sai zama saƙon cikin larabci ne kai ko baka ji larabci to kaga dole sai an fassaro maka ka fahimta sannan nauyi zai hau kanka shine amfani da yasa ake tarjama ake tafsiri domin a bayyana wa mutum abin da Allah yake nufi a yi ko abin da Allah yake so a bari shine al-mukallaf bawa kenan wanda ya cika wannan shar'in ku al-mukallif kuma shine Allah ta'ala shine mai ɗora nauyin al-ahkamu taklifiyya kuma nauye-nauyen da Allah ta'ala ya ɗora wa bayi su kuma kashi biyu ne akwai al-ahkam at-taklifiyya akwai al-ahkam al-wad'iyya al-ahkam at-taklifiyya sune kunce-kuncen nan guda biyar da malamai suke bayani al-wajib wal mustahab wal muharram wal makruh wal mubah duk kunce-kunce zaka an ce wajibi ne ko ko a ce mustahabbi ne ko a ce haramun ne ko a ce makaruhi ne ko a ce halal ne waɗannan su ne al'ahkam at-takalifiyya akwai masu take musu baya suna bayyana suna taimaka ma waɗannan su ake kira al'ahkam al-wada'iyya ma wada'ahu shari'u min amaratin lisubutin aw intifa'in aw nahyin aw ilga kunce-kuncen da Allah ya saukar waɗanda aka ciro su daga kunce-kuncen alkur'ani domin su taimaka wa mutum wajen aiwatar da abin da Allah ya sa masa na sharaɗi ko na sababi ko na mani'i ko na illa ko makamantansu suna ake kira su kuma su goma sha uku ne waɗancan biyar ne waɗannan kuma su goma sha uku ne za ka ji an ce akwai as-sahih akwai al-fasid akwai ashart akwai asabab akwai al-illa akwai al-mani sannan sai a ce akwai al-azima akwai ar-rukhsa sannan sai a ce akwai al'ada akwai alƙaza akwai al'i'ada akwai atta'ajil akwai atta'akhir akwai wani abin da zaka ji an ce wannan ana son a yi ta'ajilinsa a ce wannan kuma ana so a yi ta'akhirinsa to yana cikin waɗannan wani kuma a ce ada'u a yi shi a kan lokaci an yi shi ada ko kuma a ce i'ada a maimaita shi idan bai yi ba ko a ce ƙaza a rama shi in lokacinsa ya fita ko a ce wannan sharaɗi ne na yin kaza ko wannan sababi ne na yin kaza ko wannan shi ya hana a yi kaza ko wannan shi ya jawo a yi kaza ko wannan wato am- amani'i ne ko sharaɗi ne ko kuma illa ce ta yin kaza ko kuma wannan abin rukhsa ce aka yi ko wannan abin za ka ji an ce azima ce in kana jin waɗannan yaran fuka ha'u ne wanda yake yawan karatun fiƙihu zai dinga jin waɗannan yaran a ce me mani'in kaza me illar kaza me sababin kaza me sharaɗin kaza wannan rukhsa ne ko azima Mm, wannan sahi ne ko fasid wannan ada aka yi ko kaza aka yi ko i'ada aka yi ko ko wannan ta'jil aka yi ko ta'khir aka yi duk wannan yana karkashin al-ahkam al-wada'iyya to waɗannan sune al-ahkam at-takalifiyya wal ahkam al-wada'iyya waɗanda sune hukunce hukuncen kenan ana buƙatar al-mukallif wal mukallaf wat takalif wal ahkam at-takalifiyya at-takalif shine a dora maka abu sai kai ko a ɗora maka abu sai ka bari ko a ce wajibi ka yi ko wajibi ka bari ko an so ka yi ko an so ka bari shi ne Allah ta'ala wajen waɗannan kunce-kuncen ne ya ce la yi kallifullahu kallafa yi kallifu taklif la yi kallifullahu nafsan Allah baya ɗora ma wata rai nafsan wata rai wani abu illa wus'aha alwus shine abin da zaka iya gwargwadon iko gwargwadon abin da zaka iya laha ita rai ɗin nan ma kasabar abin da ta aikata to laha ya tabbata a gare ta na lada wa alaiha kuma yana kanta maktasaba abin da ta tsororota da kasaba da iktasaba wasu ce duk ma'anarsu ɗaya wasu ce kasaba abin da kai shi ɗan kaɗan komai ƙanƙantansa iktasaba kuma abin da kai ta yi kai ta maimaita har ya zame maka jiki shi yasa a wajen sabo da yake mutum shiga yake ya kutsa ya je abin da bai kamata ba sai aka ce wa alaiha maktasaba wajen aiki lafiya kuma aka ce kasaba kasabat abin da birai ta aikata na kirki yana kanta abin da ta aikata na tsiyama yana kanta wannan laha wannan alaiha na lada a ce laha na sabo a ce alaiha ma kasabat laha maktasabat alaiha kenan abin kirki naka ne abin tsiyama naka ne ba za a dauki abin tsiyan babanka a baka ko a dauki abin kirkinka a ba wani ba kowa zai tashi ne kasabat rahina kowace rai za shi yasa Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana cewa kowa za a kama shi ne da laifinsa ba za a ɗora wani an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa Allah taziru baziratun muzira ukhra to da haka wannan aya akwai kwadaitarwa akan mutum ya aikin kirki komai kankantansa zai samu lada sannan ya nisanci aikin sabo komai kankantansa na ce wannan shine ka'idar zama a addini kakkare na aikin kirki komai kankantansa mai yiwa anan zaka samu gafara kakkare na aikin sabo komai kankantansa mai yiwa anan zaka samu asara so da idan mutum baya rena aikin kirki ko mana aikin kirki ya taso kana kokarin yi ko wani abin tsiya komai kankantansa kana kokarin bari to sai ka fita duniya lafiya rabbana ya Allah mahalicin mu ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbir sai ka ce ya wanda ya halicce mu ya wanda ya mallake mu ya wanda yake gudanar da mu yadda ya ga dama la tu'akhizna kada ka kama mu al'akhazu shine a danki mutum a ce yayi Allah la tu'akhizna Allah kada ka kama mu in nasina idan muka manta mantuwa ta zo mana Allah kakka kama mu da mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure da kuskure da mantuwa wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma al itlaf yasbutu al badal wa yantafi at ta'simu anhu wa dhalal Allah ta'ala jajawar al'ummati alkhata wa nisyan mastukurihu alayhi Allah ya dauke ma al'umma ko ya yafe wa al'umma ko ya cire wa al'umma abinda suka yi shi uku ta fuska uku alkhata kai kuskure wa nisyan ko kai da mantuwa wa mastukurihu alayhi da abinda aka tilasta ka kai ba da ikon ka ba ba da zabin ka ba ba da yardar ka ba wani ya tilasta ka kai laifi ko wani ya tilasta ka ka bar wajibi ko wani ya tilasta ka aikata haramun to Allah ba zai kama ka ba saboda ba ainihin yarda ka bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta shi zuciyarsa tana nutse da imani a zuciyarsa bai yarda ba amma a fili an sa shi wani abin da ba daidai ba to ko yayi ba daidan ba saboda takura shi za a halaka shi ko za a cuce shi ko za a kassara shi yayi abin da ba daidan ba to sai wannan ba za a kama shi da wannan laifin ba rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah mahalicinmu kada ka dora mana isru isru shine athiqal abu mai nauyi doka mai wahala kamar da a can zamani in mutum yayi laifi tuban sai kashe kansa ko kuma idan najasa ta fallatsa a kayanka sai ka sa ka yanke gurin ruwa baya wanke najasa ko kuma ce ibada dole sai ka je gurin ibadar ko sallah ta same ka a hanya dole sai ka ne masallaci ka shiga ba za ka yi ta a hanya ba amma musu Allah ya sauƙaƙa mana a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka sanya ƙasa ta zamo masallaci ko ina sai kai sallah kuma aka sanya ta zama mai tsarki da za a iya taimama da ita idan an rasa ruwa shine yace kaka dora mana nauyi kama hamaltahu kama yadda ka dora shi alal ladzina min qablina akan waɗanda suka gabace mu su waɗanda suka gabace mu ba a musu sassauci ba a cikin doka kamar yadda aka yi mana sassauci ba a ba su ma lada mai yawa a cikin doka ba kamar yadda aka ba mu lada mai yawa a wajen bin doka man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya aikata kyakkyawa ɗaya za a ba shi ninki goma to da can kawai in kai ɗaya ɗaya ka in kai alhaki alhakinka amma mu saboda al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mun ci wannan albarkacin to sai Allah ya sa mana abin lada za a bada lada goma kuma aka sanya inna Allah katabal hasanatu was sayyi'at Allah ya rubuta kyakkyawa wanda yake so ayi ya rubuta mummuna wanda yake so a bari suma bayyana zalika sannan ya bayyana ga kyakkyawan ga mummunan wa man hamma bi hasanatin wanda ya zabura yana so ya aikata mummuna kyakkyawa hamma bi hasanatin fa amilaha falahu asharu amsalih idan kai harama kai niyya kana son ka aikata abin kirki Allah ya baka iko ka aikata da ikhlasi da mutaba'a to kana da lada goma idan kuma kai niyya ka aikata sabo sai ka aikata saban kana da alhaki daya can goma nan daya to wa zai yi sakaci dan Allah goma goman ka ga ɗaiɗai a nan ga goma goma a nan amma ka bari ɗaya ya rinjayi goma kuma a cikin goma goman ci akwai ɗaya mai kankare zunubi akwai akwai abin da zaka aikata mai kyakkyau sai kuma ya kankare zunubi a nan bayan shi an rubuta goma kuma ya tsallako ya goge zunubi akwai su da yawa alwala tana kankare zunubi sallah tana kankare zunubi daga juma'a zuwa juma'a ana kankare zunubi daga ramadan zuwa ramadan ana kankare zunubi in kana dawafi ana kankare ma zunubi in kana sa'ayi ana kankare ma zunubi abubuwan da ake kankare zunubi da su suna nan da yawa da shi ne waɗannan abubuwan guda uku su an ɗora musu wannan nauyin to mu Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana rabbana wala tuhammilna Allah kada ka ɗora mana mala tsoƙata lana bihi abinda ba mu da iko bihi da shi lana a gare mu Allah kaka ɗora mana abinda ba mu da iko abinda ya fi ƙarfinmu Allah kaka ɗora mana wannan wa'afu anna Allah muna roƙonka kai mana afuwa waghfir lana ka yafe mana warhamna ka ji kanmu kaga da afuwa da gafara da jin kai duka manyan abubuwa ne da kowa yake bukata kuma ka hada su ka hada dukkan wata kofa ka toshe ta duk wani abu da kai wa Allah to ka nemi a yafe maka shi sai kuma kai tawassali kace anta maulana Allah kai ne majibincin mu yau mala'iku ni maulan an maulan shay'an ranar da maula ba zai amfana maula komai ba Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur haka anta maulana kai ne majibincin mu kai ne wato mai kiyaye mu mai tsare mu mai kare mu fansurna da haka muna roƙonka taimake mu ka ba mu nasara ka ba mu rinjaye alal qaumil kafirina akan mutanen da suka kafirce maka ka ba mu nasara waɗannan su ne manyan roƙo guda bakwai da ainihin wato mummine suka wa Allah a cikin ƙarshen wato wannan sura ta suratul baƙara kuma shi ne wato ayatul kur'amanar rasulu wanda muke yawan karanta ta a lokacin bacci lokacin kwanciya lokacin neman tsari idan mutum yana kwantawa bacci ya karanta amanar rasulu kafin ya kwanta bacci yana yawan karanta ta Allah zai ba shi kariya Allah ta'ala zai ba shi tsari Allah zai kiyaye shi daga dukkan makirci da makaru da makirci da tsafi da jifa da baki da idan mayu da masu kambun baka duka Allah zai tsare ka ya ce duk wanda ya karanta ta a dare ta wadatar da shi aka ce ta wadatar da shi me aka ce ta wadatar da shi komai ko bai sallah a daren ba ita kadai ta wadatar da shi ko bai karanta komai ba a cikin addu'o'in tsari ita kadai ta wadatar da shi ko bai wani aiki ba a wannan daren wannan ta wadatar da shi shi da wadatar tana da faɗi shi yasa dama kuma mun yi bayanin falalan ayatul kursi wanda muka kawo hadisi na Imam Ahmad a cikin Musnad da kuma silsila sahiha cewa ainihin ita ayatul kursi a amnar rasulu kai an dauko ta ne daga karkashin wato wata taska a karkashin al'arshi sannan kuma lokacin da za a kawo ta sai da aka bude kofofin sama a lokacin saukarta sannan kuma ba a ba wani annabi amanar rasulu ba da irin wannan tsarin da waɗannan addu'o'in da wannan roƙon da wannan sauƙin da wannan sassaucin kamar yadda aka ba manzan Allah sallallahu Alaihi ba sannan wanda ya karanta ta da daddare ta wadatar da shi kunga wannan ya nuna mana falalar ita amanar rasulu da kuma abin da ta kunsa na alheri to akwai darussa a cikin wannan wato aya wajen guda ashirin ita wannan aya na ɗaya shine bayani akan rahamar Allah ta'ala ga bayinsa ta yadda bai ɗora musu ba sai gwargwadon ikonsu da ya ga dama zai iya ɗora musu abin da ko sun idama ko dole sai su yi amma Allah cikin rahamarsa sai sassauta mana shi sa suka ce la wajiba ma'al ajiz wala muharrama ma'ad darurati kai wannan addini da dadi yake la wajiba ma'al ajiz wala muharrama ma'ad darura din da kake ka rike wannan ka'idar kowa ya haddace ta ya rike ta la wajiba ma'al ajiz wala muharrama ma'ad darurati kun rike ko a karanta mu ji la wajiba ma'al ajiz wala muharrama ma'ad darurati waɗannan ƙa'idodin guda biyu za su taimake ka a tafiya ka ta rayuwa gaba ɗaya la wajiba ma al'ajizi duk abin da Allah ya ɗora maka na wajibi idan ka kasa to abin ya sauka wa zai kawo mana misali a cikin ahalari ya kawo mana sallah a tsaye ya ce ana yin sallah a tsaye ba tare da an jingina ba idan akwai larura kana tangal-tangal saboda ciwo ko saboda sai ce me alƙiyamu bi gairi stinadin thummal ƙiyamu bis stinadin to lokacin da ka tsaya ka jingina ai tsayuwa ba da jingina ba wajibi ne amma saboda ka kasa yin wannan wajibin in ka jingina wannan wajibin na tsayuwa ba jingina yayi me ya faɗi sallah a tsaye wajibi ce sai ka ga ba za ka iya tsayuwa ba sai kai me in ka zauna wannan tsayuwar da ta zama wajibi ta zama me ta saraya ta faɗi to ita ma zaman ba da jingina ba sai zama in ka zauna din kana jiri za ka faɗi sai ka nemi wani abu ka jingina da shi shi ma zaman ba da jingina ba ya faɗi to sai ka kasa hakan sai ka kwanta kwantawa da kai ya nuna da tsayuwa da ruku'u da ɗagowa duka sun yi mai duka sun faɗi saboda an samu al'ajiz yasa lawajiba ma'al ajizi gajiyawa nan da kai to haka nan kuma mutumin da aka ɗora masa yin azumi an ɗora maka yin me yin azumi sai kawai gari baka da lafiya ya zama me azumi ya faɗi sai karama ko kuma ya zama ma ka tsufa tsufan da shekarunka sun kai ba za ka iya yin azumi ba gaba ɗaya sai kai me sai wannan azumi shi ma ya faɗi sai kai cewa a bakacinsa ko kuma ka tsufan shekarunka sun kai tsufan da ba za ka iya azumi ba sannan ko ba ka da kuɗin da za ka iya ciyarwa kaga wannan shi ma ya faɗi shi yasa lawa lawajiba ma al'ajiz sannan wala muharrama ma ad-darurati sai mutum ya tsinci kansa a wani guri da yana bala'in jin yunwa har abin zai iya nakasta shi ko ya kashe shi ya duba a gurin ba komai daga giya sai naman alade ko sai tsiran kare ko sai balangun jaki ka gani ko sai romo da ragadadan abin nan mai alfadari da makamanta abubuwan da aka hana ci da alfadari da jaki ko da an hana ci to saboda haka sai ya zama wannan ne kadai ya rage maka in baka ci ba za ka mutu sai Allah ya ce famanit urra ghayra bagin wala ajin fala isma alayhi sai Allah ya ce to ya dauke maka wannan ad-darura tubihu al-mahzurat ad-dararu yuzal ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha shi yasa waɗannan ƙa'idoji guda biyu suna taimaka mutum a lokacin da ya kasa wani abu saboda gajiyawa ko kuma wani abu ya zo masa na larura wanda dole yana ganin wani abin da an ɗora masa shi a matsayin haramun amma saboda da shiga wata larura mai tsanani sai Allah ya sassauta masa ga wannan addinin namu bayan ya wajabta mana mu yi kaza ya haramta mana mu yi kaza sai kuma ya duba gajiyawar mu ta dan adam wasu lokutan abin da kake son ka yi na wajibi sai wani dalili ya hana ka aikatawa wani abin abin da kake so ka bari na haramun sai wani dalili ya hana ka wato dole sai ka aikata to sai shari'a ta yi la'akari da waɗannan abin guda biyu aka kawo mutum sassauci haka wannan shine fa'ida ta farko cewa bayani akan rahamar Allah ta'ala ga bayinsa ta yadda bai kallafa musu wani abu ba sai gwargwadon ikonsu da ya ga dama da sai ya kallafa musu abin da ya haka yawa in muka lura ai lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya karɓo sallah guda hamsin ce ba faraka a hamsin ba a yi sallah sau hamsin a rana yanzu da an ba sallan nan sau hamsin a rana mu kuma a rana muna da awa ashirin da hudu muna da minti dubu da dari hudu da arba'in a kullum to sai aka ce a raba sallah a wannan wato lokacin kaga kenan duk minti talatin sai an tada sallah duk minti talatin sai an yi alwala an koma masallaci ai kaga wani wani fita zai yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ka nemi Allah ya sassauta wa al'umman ka domin ni an jarabce ni da banu Isra'ila in ce su yi kaza su yi in ce su bari su ki bari to kada al'umman ka dora musu nauyi mai yawa ta yadda za a sa wasu su iya a sa hada wasu ki hannuwa shine aka yi ta ragewa ta koma 45 ta koma 40 ta koma 35 ta koma 30 ta koma 25 ta koma 20 ta koma 15 ta koma 10 ta koma 5 biyar din ma yace kaje a rage ma yace aya isa sai Allah yace yana nan a guri na 50 din zan dinga ba kula dan 50 ci gaba da yin biyar din ni kuma ina rubuta muku 50 shine aka sako shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma dubu aka ce ai shi zai yi yasa da aka ba shi 50 din kawai ya taho ta amma Allah ta'ala cikin rahamarsa sai ya rage mana ta koma yanzu biyar din ma wani su sai a kira azhar ya ki shiga masallaci a kira la'asar ya ki tsaya shiga masallaci a kira magariba ya ki tsaya shiga masallaci a kira isha ya ki tsaya shiga masallaci a kira asuba ya ki tashi ya sallah na'am kun ga ashe kenan Allah ta'ala ya mana sassauci ya mana sauki akan abin da ya shafi wannan shi yasa da Allah ya ga dama sai ya sa abu mai yawa haka nan azumi azumi da azumi ana yin sa ne awa 24 awa 23 ake azumi shan ruwa kawai tsakanin magariba ne da isha in ka kwanta bacci kuma baka yi sahur ba shikenan ba za ka tashi kuma kai sahur ba ka shiga azumi da mutum ya yi gangadi to ya shiga azumi da aka sai dai kai ta marin kan ba ka son kai bacci har zuwa lokacin sahur kuma ka kuskura ka kwanta ba za ka farka kuma kai sahur ba amma Allah ta'ala da ya gwada mu tun a lokacin sahabbai suka nuna za su iya sai kuma Allah ya sassauta ya mai da azumi daga keto alfijir zuwa faduwar rana sannan ya cire mai larurar rashin lafiya da mai larurar tafiya cewa in sun sha azumi sarama kun ga wannan shi ma akwai sassauci hakan ka ɗauko zakka a cikin zakka akwai sassauci tunda ba ce a ba da rabi ba ba ce a ba da ɗaya bisa goma ba sai aka ce a ba da ɗaya bisa arba'in ko bi da rabi kenan ko shi ne haka dai ko shi ne bi da rabi ko 2.5 na cikin ɗari shi ne aiko? ɗaya bisa arba'in za ka bayar sai ka kasa dukiyarka arba'in sai ka ba da ɗaya yanzu mai miliyan za kasa dubu ishirin ne da biyar saboda dubu ishirin da biyar sau arba'in shi zai ba da miliyan ɗaya ta ga an mana sauƙi amma wani a kan wannan ishirin da biyar ɗin wala sai ya shiga wuta ya gaya zai cire ishirin da biyar ya bayar saboda Allah bayan ka ba da ishirin da biyar ka yi ibada ka sauke rukunin musulunci sannan ka cire wa kanka rowa sannan ka taimaki wanda ka bawa sannan ka ƙara wa kanka security ka ƙara wa kanka ƙauna ka cire wa jama'a hasada kuma ka jawo wa kanka masoya don wanda ya ji ana ihu a gidanka saboda akwai 25 ɗinsa a cikin miliyan ɗinka dole zai ɗauko sanda ya ce kai alhaji aka kai wa hari sai jama'a su fito da sanduna sun san an kwashe hadda nasu a ciki saboda kana ba su amma kai kaɗai ka ci abinka mutane suna ji kana ihu ana karamniya su ce kai ku yi baccin eh ku kyale shi ku rabu da shi dama shi kaɗai yake cin abinsa wanda ya ci shi kadai to je ya mutu shi kadai to kaga ashe zakka akwai hikima akwai sauki sanan ka dauko haji so ɗaya tak ake a rayuwa so ɗaya tak ake yin haji a rayuwa na wajibi in ka koma mustahabbi ne duk wanda kaga ya sace koma haji to aikin mustahabbanci yayi an so ne amma ba wajibi bane wannan ɗayar ta farko wacce kai ta to ta ishe ka har ƙarshen rayuwarka ko baka koma ba babu komai amma kana da hali duk shekara ma sai ka koma tunda wadata ce in yana da wadata yana son ya dinga bauta Allah to kaga ba za a hana shi bauta Allah ba yana da hali yana da iko kai umara da yawa kai haji da yawa akwai sahabin da akwai tabi'ai da suke haji da yawa wani ma sai da aka kiyaye yayi haji har 40 ko wanda na sani a Kano ma yace min hajjin sa 57 ɗaya ce kawai yayi misin ta corona amma yayi haji 57 a jere sai a lokacin corona ne bai samu daman zuwa kaga da wadata ne da hali to amma ɗaya Allah ya wajabta maka in kai so ɗaya ka sauke nauyi sannan so ɗayan a rayuwarka so ɗayan a shekara so ɗayan a kwana nawa haji gaba ɗaya kwana biyar ne zuwa shida yau mu tarwiya ranar takwas ga wata yawmu arafa ranar tara ga wata yawmul hajjil akbar ranar goma ga wata daga nan sai yawmul qarri sai yawmul nafarul awwal sai yawmul nafarus sani ko kuma kace ayyamut tashrik ko kace kuma ayyamur rami ko ayyamu minan kwanakin da ake yin jifa a cikin su kaga ji abu ne mai sauki wanda kuma sannan falalar da zaka samu in kai hajjin kuma shine za a dawo da kai kamar yau babaka ta haife ka inda kai haji karɓaɓɓe to ladansa raja a kayomi ko kayoma waladatu umu ko alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladatu umu in kai haji lafiyayya lafiyayya da ma'anan aikin yake in kai haji mabrur mabrur din shine aikin wani zai haji ya bata ta tun a can da ƙarya da zamba da ha'inci da sata da yanke kuɗin alhazai wani da surutu da, da, da izgili wani kuma da ƙosawa da kushe aikin da kaza-kaza wani bai iya ba wani bai sani ba wani ba da ilimi ya je ba da sauran waɗanda su suke bata hajji amma kai hajji mai ilimi cikin ikhlasi da bin shari'a da nutsuwa da tara hankali da yadda aka saka to in Allah ya karba zai dawo da kai kai yau kamar yau baba ka ta haife ka zai kuma baka aljanna gata mai sauki kuma gata mai lada da yawa to kun ga babu wani abu in ka ji kunci ba addini ba ne in ka ji kunci ba addini ba ne ko a aure ko a kasuwanci ko a sana'a ko a zamantakewa in dai ka ji kunci to gaskiya ba addini ba ne in ko ka ji kunci a addini to sai an ɗauke shi idan matsala ta shi yasa aka ce a yi me a yi taimama a yi taimama idan babu ruwa ko kuma ga ruwan ga ruwan amma kuma kai baka da lafiya in ka sa shi a jikinka zai ƙara maka ciwo yin alwala da ruwan ko yin wanka da ruwan bai zuba ka da lafiya in ka zuba ruwan sanyin ko ruwan zai ƙara maka ciwo aka ce bashi zai haifar maka da ciwo aka ce bashi zai jinkirta warkewar ciwon ka aka ce bashi kai ce mama ko ga ruwan sai aka ce ruwa ya tashi har ya kai ana sai da lita ta ruwa Allah kai kai mu wannan lokacin dubu daya sai ka ce kai kai kai kai to a koma ce mama saboda ruwa ya yi tsada shari'a ta yadda ka koma taimama sai ka dinga ko kuma ga ruwan amma na sha ne za ka yi doguwar tafiya in ka sha in kai alwala da shi ko kai wanka da shi za ka rasha na sha sai shari'a ta ce to kai ka ka aje shi ka ci gaba da yin taimama dufa wannan menene wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji da haka kenan dokar da Allah ya saukar yayi ne dan ya sassauta bayinsa ya kawo musu sauki to sana abu na biyu shine tabbatar da wannan ka'ida da na gaya muku ita ce la wajiba ma al'ajiz wala muharrama ma ad-darurati cewa shari'a musulunci ta yi la'akari da cewa wasu lokutan Allah zai wajabta maka abu sai wani yanayi ya zo ya saka kasa to saboda kasa wannan sai a dauke maka wannan wajibin zaka ga dalilai da yawa sukan sa dauke mutum wajibi daga ciki akwai tsufa in yayyawa mutum ya kasa yin azumi sai a ce an dauke masa ai ciyarwa ko mutum ya kare a ƙafa aka yi masa ɗori aka ce kan ruwa ya taɓa gurin sai ya shafa a kai an sauƙaƙa masa ko mutum yana halin tafiya ko a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ko a jirgin ruwa ko a mota sai a ce an sauke masa azumi zai iya sha ko ya sha huffi a ƙafarsa ya dinga yin shafa a kai ba sai ya dinga cire ƙafarsa yana ciro ƙafarsa yana wankewa ba har sai ya yi kwana uku a lokacin tafiya kwana ɗaya a lokacin zaman gida ga wannan duka mai sassautawa ne da sassauci to sannan kuma akwai wato fa'ida ta hudu shine yusruddin al-islami shine addinin musulunci dinun lahi yusrun addinin Allah mai sauki ne yanzu kun ga rukunan musulunci biyar da na lissafo mana su ne fa rukunan su ne musuluncin gaba daya amma wanne ne mai wahala yanzu imani shi imani bai da lokaci ai ko da yaushe yin sa ake ba ce kai imani da safe kaka imani da yamma ba imani tunda bai da nauyi a zuciya yake rikewa ne kudirewa ne amincewa ne yarda ne miƙa wuya ne da aka shi bai da lokaci kullun ana cikin imani in kai imani to har aljanna kana tare da shi ibada ce ita dindindin ba ta da lokacin da za a ce ba a yin ta yau ko ku za mu bayi gari mu ce yau ba mu imani ba imani shi kullum kullum ne to mai bin imanin shi ne sallah ita sallah ɗin da ake yin ta sau biyar ita ce mafi girma a rukunan musulunci bayan tauhidi amma kuma sau biyar ake yin ta sau biyar ɗin kuma a cikin awa 24 sallah ba ta cin awa ɗaya a za la'asar magariba isha asuba tana wuce awa ɗaya yanzu in liman ya tada a zahar ya mana minti goma sha biyar bai sallama ba sai an ta surutu a unguwar menene matsakaicin lokaci da ake ba da sallah a zahar da asuba minti goma ko wani ma bakwai za gani minti bakwai minti biyar kaga ashe kenan muna da awa 23 da ba sallah ake a cikinsa ba wani abin ake yi azumi sau ɗaya ake a shekara kuma wata ɗaya ina wata goma sha ɗaya ana ta ce ana sha kulu wa sharabu sannan a wata ɗayan ma ban da dare rana ce kaɗai ake wa azumi ban da daren kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga da azumin ma awannin rana ake wa azumi so da kan kawayi gari awannin rana a gurin ka ba su da tsawo kamar yanzu kasar da suke azumin wata a awa goma sha ɗaya dare awa goma sha uku rana awa goma sha ɗaya akwai kuma wata ƙasa da suka bugo mana waya cewa su kuma suna yin azumin awa goma sha takwas dare gaba ɗaya awa shida ne to a irin wannan ka samu kanka ɗayan biyu in za ka iya ka in ba za ka iya ba ka koma ka yi hijira ka koma inda za ka samu sauƙi ko ka sauke idan zamanin ya juya sai ka yi yin malamai sun yi fatawa lajaritin ta yi fatawa cewa in daranku ya yi tsawon da yawa ranarku ta yi tsawo da yawa ya zama ba za ku iya ba ko ko masu dare kaɗai an duba wani tsibiri shi dare ne gaba ɗaya ba rana to musulmin gurin suka bugo wa lajana cewa ya za su yi azumi ba sa ganin rana kwata-kwata azumin dare sahur ɗin dare buɗe bakin dare duk dare ne aka ce to su yi la'akari da ƙasashen da suke kusa da su masu dare da rana sai su dinga amfani da da wannan lokacinsu ba za su yi amfani da nasu ba wasu kuma suka bugu wa lajana suka ce su kuma rana ce zalla ba dare aba 24 rana ga ta nan ƙuri tana ganinta ba ta faɗuwa ba ta fitowa su kuma ya za su yi azumi aka ce su ma su yi amfani da lokacin da suke maƙotansu masu kuma dare da rana amma dare ya fi tsawo masu dare da rana rana ta fi tsawo da masu dare da rana dare da ranan kansu ɗaya waɗannan da za su iya azumi tun da dai ana samun daren ana samun ranar tamma wani in daren ya tsawo da yawa ana shan wahala sai a awa goma sha takwas dare gaba ɗayansa da tahur da tahajjudi da ƙiyamun layar da komai a awa shida za a gama da nan an shiga azumi to kaga Allah cikin hikimarsa sai ya kawo sauki saboda addinin ya zama na kowa da kowa a duniya da haka addinin Allah mai sauƙi ne kun ga kwana 30 a cikin kwana 365 ai akwai sauƙi zakka a fitar da 1 bisa 40 akwai sauƙi hajji a yi so ɗaya a rayuwa akwai sauƙi to waɗannan su ne rukunan duk wanda za ka faɗa a musulunci ba bai kai waɗannan ba to su ma ga su yi sauƙi wanne ne bai da sauƙi in ka zo aure ka ga an matsa maka to ba a yi yadda Allah ya ce ba ba a yi yadda manzo Allah ya ce ba kawai aka ba da sadaki gwargwadon ƙarfinka mai yawa mai yawa kaɗan kaɗan a zamanin annabi alaihi salatu wasalam an yi aure da zobe aka ce kawo zobe ko na bakin ƙarfi ba ma ba shi da zoben ma kawo kaza babu to koya mata ƙur'ani alaran ma ne gangara amma ba kuɗi aka ce koya mata ƙur'ani wata ruwaya ma an yi da kalmar shahada angon amaryar ta ce je ka kai kalmar shahada shine sadakin ya je kalmar shahada abu dalha aka daura musu aure akwai takalmi ma akwai ruwa ma da ta zo takalmi ma takalmin su ke kike da wannan takalmin ne sadakin ki tace eh ta mace tana son ka eh ka bayar da yawa ta ki karba ka bayar da kadan ta karba saboda haka wannan addinin namu mai sauki ne bayan Allah saboda haka ba dalilin da zai sa ka yin addini in dai ba rabo ne baka da shi a ciki ba sannan a wannan aya fa'ida ta biyar ɗan adam yana da tsaƙa mahduda ɗan adam yana da abin da zai iya da abin da ba zai iya ba shi sa ya ce illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha akwai wus'u shine ɗaƙa damar da mutum yake da ita na abin da zai iya to a cikin abin da zamu iya ma sai da Allah ya sassauta mana da abin da Allah ya ce ai ba wanda ba zai yi ba to a cikin wanda zai yi ma sai Allah ya sassauta mana da haka babu wata doka da za a ce ba za ta biyu ba saboda tsananinta ko wahalarta babu ita da abu na shida dan adam yana da abin da yake wa kansa na alheri yana da abin da yake wa kansa na tsiya in kayi na kirki kanka in kayi na tsiya kanka shi da man ya'mal min as-salihati wa min fawla yakhafu zulman wala hadma sannan ba za a tauye maka daga mumuna ba za a tauye maka da kyakkyawa ba za a ƙara maka mumuna ba ka cike lahira akwai daɗi wato ba za a ƙara maka mummuna ba ko ba za a rage maka kyakkyawa ba so da ka tashi ka yi kyakkyawa ka ban mummuna sannan abu na takwas ayyuka na gari wato tattalin mutum ne haka nan ma kuma munanan ayyuka suna kan mutum shi yasa ce laha wa alaiha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kun ga laha alaiha abin kirki sai a ce me laha abin tsiya da mutum ya sai a ce me alaiha wannan a kanta wannan gare ta ina abin kifti zuwa zai danne ka abin tsiya faɗo kanka shi ko abin lada naka ne kai zaka jawo abinka shine laha da alaiha nan ma kasaba nan maktasabat a gani ashe kenan abin kirki an an zuga ka kai abin kirki ka lisanci abin tsiya da aka yi amfani da lamun aka yi amfani da ala sannan na takwas rahamar Allah da bayinsa ta yadda cikin addu'ar da muminai suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu Allah kuma yace ya karba shine sun roƙi Allah ta'ala cewa Allah ya ɗauke mana abinda muka yi shi da mantuwa ko da kuskure kuma Allah ya ce ya ɗauke rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abinda muka yi da mantuwa ita mantuwa kashi biyu ce akwai annisiyan da ma'anar zuhulu al-gafla akwai kuma annisiyan da ma'ana a tark to shi yasa wa ma kana rabbuka nasiya nasullaha fa nasiyahum wannan az-zuhul wal ghafla shine ba a jingina wa Allah ta'ala amma nasullaha fa nasiyahum tarakal tarakullaha fa tarakahum sun bar Allah Allah ya basu kenan akwai az-zuhul wal ghaflat mutun ya gafala daga abu dan hankalinsa ya dauke yana zuwa da mantuwa kuma ka bar abu da gangan ka ce kai ni na ma manta da shi ba fa manta kai ba ba tsi kai da shi ko ko ba a faɗa haka a cikin yare mutum ce ina wane ce kai ni na manta da shi ba mantawa yana nufin ya watsar da shi ya fita sha'aninsa ya ki harka da shi shi za hadisi ya zo cewa an ɗauke ma al'umma ta abu uku an ɗauke al'umma ta me alkhasaw wan nisyan wa mastukrihu alaihi abinda kai shi da mantuwa yanzu misali annabi alayhi salatu wasallam yace mana man nama an salati aw nasiyaha wanda ya kwanta bacci bai sallah ba har lokacin sallah ya fice ko kuma ya manta bai sallah ba har lokacin sallah ya wuce fal yusalliha da ya tashi yayi ta fa innahu la waqatuha fala kafarata lahu illa zalika ba shi da kafara sai yin ta din to da ya tashi sai yayi ta saraka abubuwan mantuwa suna nan da yawa da suke zuwa ɗan adam shari'a ta masa sassauci saboda mantuwa abu ne da ba ka da iko a kansa haka kuskure zai iya zo wa mutum yake cewa kullum na adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun kuma wani abu duk da ɗan adam ya kai ga ƙwarewa da iyawa da gogewa da sani da ƙwarewa da sanin makamar rayuwa to ba zai fita daga abu uku ba da haka kan ma ka wahalar da kanka abu na farko ba yadda za a yi ɗan adam duk duniya ta yabe shi komai kirkinka komai gaskiyarka komai amanarka komai iyawarka komai nagartarka harshe ba zai haɗu duka a ce kai mutumin kirki ba ne wani sai kana kirkin ma za ka ɓata masa rai wani sai kana kirkin ma zai ƙika ka zalika ji an nali kulli nabiyin aduwan to idan annabawa dukkaninsu allah ce suna da maƙiya to waye bai da maƙi kwa za ka maƙi ma cikon rayuwa ne haga dai annabawa su ba su da wani abu na aibi ba su da wani abu na gazawa duk halisun- halittunsu mai kyau ne duk halayensu masu kyau ne duk saƙonsu mai kyau ne amma duk da haka wani sai ya zama baya son annabi ko baya son annaban Allah ko baya son saƙon Allah saboda zuciya ce haka ɗan adam yake sannan abu na biyu ba za ka taɓa rayuwa ba kuskure ba duk abin da ka iya ka kware a nahau ka kware a balaga ka kware a tafsiri ka kware a hadisi wata ran sai ka ji wata rana ka yi kuskure saboda kullu bin adama qatta'un wa khairal wa khairul qatta'in tawwabun haka wannan samun kuskure ba ba gajiyawa bace in ka samu kuskure sai ka gyara abinda ake so da mutun yayi kuskure ya gyara idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid idan mai kokari ya kokari a wajen kokarin sa ya dace yana da lada biyu idan ya kuskure yana da lada ɗaya sai ya dawo ya goge kuskuren jiya ko shekaran jiya ko waccan shekara ko a laccata ko a karatu na guri kaza na yi tuntube ba kaza kaza ya kamata in ce sai na ce kaza to jama'a gyara gurin to me matsala wani ba matsala Eh, ka janye kuskuren ka ba matsala bane ba gajiya bace sannan abu na uku abu na uku ba za ka rayu a duniya ba bakin ciki ba damuwa ba ba wani abu da za ka samu a duniya a ce wannan abin zai ɗauke maka damuwa ko mulki ne ko kuɗi ne ko ilimi ne a yanzu masu kuɗi sun fi kowa jin daɗi ko masu mulki sun fi kowa jin daɗi ko masu ilimi sun fi ai su suka fi kowa ma shan wahala mai mulki wani sai kai baccin ka kai talaka shi ya kasa mai kuɗi sai kai baccin ka shi- kai talaka shi sai ya kasa da yawa zan ga mutane akan hanya suna baccin su suna ta birgima kai kana da kuɗi ka kwanta nan ba ka kwanta a nan ba kana da kuɗi sai ka shiga ɗaki an kukkulle an rurrufe an sa sakata an sa ƙofa an sa cc kyamara saboda bai saboda kuɗinka amma shi da bai da kokobo ga yana ta birgima ya haka ya buge sauro tare ya buge sauro tare ya tashi ba abin da ya shafe shi saboda ba ba mai neman sa haya makara yi sosai saboda haka ba damuwa tana zuwa wa mutumin da yake da nauyi mai nauyin iyali mai nauyin mulki mai nauyin mukami mai nauyin kuɗi mai nauyin ilimi to an kai ilimi da ya ba za a baka kai bacci ba an dinga buga ma akara makalla ana da fatawa amuka ina da damuwa dan Allah ina so in gaishe ka. wani karfe ɗayan dare zai buga ma ya ce kawai bugawa ne in gaishe ka ba abin da ya shafe shi yana ga masa daidai wannan lokaci sai hana ka bacci to haka nan kana da kuɗi kuɗi fa da ka gani akwai tara su akwai rike su akwai kiyaye su akwai ƙara su akwai kuma kashe su me wannan ne zai bacci to shi ne ai. mulki akwai hawa akwai sauka akwai makiya akwai masoya duk kujerar da kake kai akwai mai so sai ka kama bacci duk kujerar da ka hau akwai wanda yake so ya hau. inda ka zo din na akwai mai son ya zo suna nan da yawa suna son su iso da kayi bacci sai su bi ta kanka haka yi ka tashi ka dinga yawa dudu ya rahamani ya rahim wannan kujera a rike mu ita a tsare mu ita a kiyaye mu ita akwai masu kallanta akwai masu hararanta akwai masu santa akwai masu matsawa kusa da ita akwai masu son su tambadar da ni su wurgar da ni Allah duka wurgar da su ka tambadar da su ka kiyaye saboda kai ka tsare abin da kake kai in baka tsara arzikinka ka tsara iliminka ka tsara wadata ka tsara kujerarka ka tsara mukamin ka tsara kakinka ba wani shi so yake yi kawai ka faɗi shi ya ɗauka ai gaba to shi yasa rayuwar haka take ba za a ta canzu ba daɗi ba zai samu a duniya ba na dindindin sai dai a ɗan taɓa yau a taɓa baƙin ciki a taɓa ciwo a ciɓa larura samaniyatun tajari alan nasu kullihim fala budda an tajari alaika samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun summa suqumun wa afiya ku matasa da za ku shiga ku matasa da ku shiga sabuwar rayuwa ku ya kamata ku san cewa waɗannan abubuwan ma ku shirya su kawai sururun wa huzunin wata ran za ka yi tashi kana farin ciki wata ran ka tashi kana bakin ciki to kakka damu dama rayuwar bakin ciki ce da farin ciki sururun wasu tima'un wa furqatu wata ran a haɗu da masoya ana farin ciki wata ran daga suna karewa baba ya mutu baba ta mutu hajiya ta mutu alhaji ya mutu wani ya mutu masoya sun mutu abokai sun mutu iyalai sun mutu abokai sun mutu agwagwarmaya sun mutu saura kai kai ma kana kan layi wajtima'un wa furqatun kenan wa usrun wa yusr wata nan sai a waye gari ka karkada ajihunka ko ta sarara babu a ciki an san ta sarara ko ta sarara shine kora ajihu da muna har aka ce kawo kuɗi ka kasa sai ka ɗauko cikin ajihun ka fito da shi sai ka karkaɗe kaga ko wannan babu ma'ana ko wannan ƙorar cikin ajihun babu haka za ka waye gari wata ran kuma ka ga kamar kai aka fi so a duniya komai ka taɓa sai ya taho A'a, ana ta kuka kai kana dariya ana ta bakin ciki kana farin ciki ana cewa an yi asara kai kana samu musifar wani ma daɗin wani ce ko yanzu mai gyaran targaɗen ya tada safa me yake cewa Allah ka kasuwa mai gyaran karaya me yake cewa Allah ka kasuwa mai sai da likafani ma addu'a yake Allah ka kasuwa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu musifar wani ita ce kuma abincin wani shi Allah Allah yake Allah kawo kasuwa na'am to rayuwa haka take ba ta da in ka sa- ka fahimce ta ba za ka yi bakin ciki ba ba za ka yi hassada ba ba za ka yi mugunta ba ba za ka yi keta ba iya rabanka shine Allah ya baka littafinka daban nawa daban nasa daban naka daban da mala'ika ya zo ya rubuta min nawa ba fa naka za a naka aka ɗiba ba naka ba a nawa aka ɗiba ba wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyyun aw sa'idun to kowa littafinsa daban in kowa ya fahimci wannan to an zauna lafiya wannan za mu tsaya kun ga ita aminar rasulu dai ba za a gama ta a kwana biyu ba saboda ai ita ce ayar ƙarshe kuma na gaya mana fa'idodinta don haka tunda tana da fa'idodi kun ga ai ba za mu yi sauri ba mu ba ma sauri ko? ko kuma ai sauri a gama in kuna so ai sauri a ruga da gudu a gani wani malamin mun ana karatu in ka tafi da gudu ya ce da haka muka tara in ka tafi a hankali ya ce da haka muka gane in kai shafi guda ba zai tsaye da kai ba kana ja yana fassara kana ja yana fassara kana ja yana fassara sai kai da kanka kace alhamdulillah ce to da haka muka tara mai sanya tara ya tayi da yawa in kai sikira ɗaya kace alhamdulillah sai ce to da haka muka gane akwai ganewa akwai tarawa to in aka yi ma kaɗan kaɗan kaɗan ya fi zama a kanka sai ka gane ko ƙa'ida biyu yanzu ƙa'idar da kuka riƙe mutu ya riƙe talawa jiba ma'al ajal wala muharrama ma'a darura za ta fitar da kai matsaloli da yawa a rayuwarka to muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai baki da muka yi daga jama'atu nasrul islam sannan akwai kuma chief imam na police shi ma da shi da tawaggarsa sun iso muna muku duka barka da zuwa muna wa jama'atu nasrul islam barka da zuwa sannan muna wa chief imam na police na barin na police na jihar gombe da shi da 'yan tawaggarsa muna musu barka da zuwa kuma kowanne za mu ba shi ‘yan mintuna domin ya gaisa da jama'a. Ku jama'atu Nasarar Islam za su isa man da nasu saƙo, sannan jiya mun so a ce liman polis ya zo laccar da muka yi a kan gudunmuwar da matasa za su bayar wajen samar da zaman lafiya da tsaro. Doni na ƙarfafa a kan zaman lafiyan to da ka zo sai kawa mutane bayani a kan wace gudunmawa kuke nema daga al'umma wanda za su baku wajen inganta tsaro. Amma dai na yi magana ne a kan abu hudu, na farko shi ne shi mutum ɗin kai ya shiga harkar ta'addanci. ko ya shiga harkar laifi in yi haka ya taimake ku ya taimake mu sannan na biyu in an ga mai yi a man nasiha a hana shi na uku in an ga abin zai cutar a buga muku waya a sanar da ku a guri kaza ana kaza wayoyin ku su zama available ko da yaushe a sanar da ku ka a ce ba service ko a buga a ce ba a samu oga yana kusa ba a dinga sanar da ku halin da ake ciki kuma a dinga taimaka muku wajen karɓar information da kawo information wanda zai sa ƙasa domin kowa ya ba wa 'yan sanda ya ba jami'an tsaro haɗin kai to laifi zai sauƙi a cin al'umma a kamo a miƙa a game yi a sa- a- a sanar da su wannan zai taimaka kwarai da gaske saboda muna ma barka da zuwa kai da tawagarka yanzu sai mu wane ne zai wakilci jama'atu nasarar islam ya gabatar da jawabi da sunan jama'atu to malam ibrahim zamfara ya zo da saƙo na musamman daga alhajiyar saƙo na miliyan uku ya ce miliyan ɗaya a ba wa dakarun hizba miliyan ɗaya a saka a gidan marayu dubu ɗari biyar a ba malam to alarama fa ban ga sunan alarama ba 500,000 tafsir kwamiti don haka gaba ɗaya ya zama nawa ya zama miliyan uku to wannan ni da alaramma kenan ko? to muna godiya ga alhajiyal da wannan sako na miliyan uku da ya turo a bawa dakarun hizba miliyan ɗaya a saka miliyan ɗaya a gidan marayu sannan da kwamitin tafsiri da masu gabatar da tafsiri su ma miliyan ɗaya. muna fata Allah ya saka mu da alheri Allah ya karɓi wannan aiki nasa Allah ya bashi lada Allah ya ƙara buɗe masa ƙofofin arziki muna godiya da yi muna godiya muna godiya to titire titire amin amin amin. amin
wanda kuka riga kuka sani ba wani abu da za a kawo ku taro wanda ba ku sani sai dai a tunatar da juna a ƙauki juna a so juna sannan kuma a kyautata wa ƴan uwa da su domin musulmi a duk inda yake ƴan uwa musulmi ni a nan zan tsaya za mu ce shi ba ne ta rayu mamari da ya zo idan mana da saƙo da muke tafi tare da shi tunda shi liman ɗan sallah shi ma yana nan bayan ya isar da wannan saƙo to sai ya kawo idan ya ba da mana ya sallah sai ya dan matsa to sai ya kawo ka san ni zama na a kofar kabuga da zanna a cika ga eh kuma sani mai rai eh amma dai a cikin birni na kai ba yayi a kawo.
yayi yayi
Don ina cikin dama a shikenan wuraren ɗan birni yayi yawwa daga sauran tsaye zuwa ɗaya 78 zuwa ɗaya zuwa ƙasar na yi Lallai.
ɗaya masha Allah sai na karanta har larabci da kuma addinin musulunci ɗaya su ne da ke yin larabci da musulunci a wancan lokaci yayi tsoron gari ne ni ma an taɓa wani abu ne
ni kuma dan gombe a Kano Ah, ai ba na ba na ba na la'akari da wani kai an gombe ne kusur domin amfanin da kake mana abin da muke samu a wajen abubuwan da kake haƙuri kake juriya kake training namu da mu da ƙarfin da ƴaƴanmu da jikokin mu ina tsammar ko wanda aka haife shi a cikin wannan gari bai wuce haka Allah ya saka maka ko ba za mu ce kai ba ko bane kai dan gudu yawwa kuma alhamdulillah gida yana nan a gudu amarya ta zo a gudu
alaikum salam muna godiya muna godiya ala saka da ala saka mun gode muna godiya muna godiya insha Allah imam barsa abuto Allah sa albarka abi abi in the way the student clears the mother, I can't see. And clear the people of the mother. My look at us are away to Ya zama wajibi malamai masu tafsiri su kira al'umma don haɗa kai. Sannan na biyu shi ne malamai masu tafsiri su kira al'umma su kyautata alaƙa tsakaninsu da Allah. kar su biye ba neman yardar mutane su nemi yardar Allah domin shi Allah in ka nemi yardarsa zai sahana yau da yardar mutane su kuma mutane in ka damu da neman yardarsu sai ka yi duba sai ka rasa da Allah kuma ka rasa mutane amma in ka kyautata tsakaninka da Allah sai Allah ya sa mutane su su bi sannan daga cikin nufofi akwai nufar da take magana akan shekarar da muka shiga shekarar zaɓe kuma shekarar da take kusa da shekarar zaɓe su matasa su ne kashin bayan al'umma kowace al'umma tana tinkawo da matasa har shi annabi sallallahu alaihi wasallam har waito shi yana cewa sautu shababi khaira cewa ku so alkhairi ga matasa duk wani abu na alkhairi ku tsaya shi ga matasa saboda lokacin da na fara da'awa su suka yi imani da ni suka karɓe ni so biyu kuma suka kasa tsari suka ƙi karɓa na suka kasa ci to an shigo shekara kuma yanzu za a zo a fara kamfen zumuncin da ke tsakanin mutane da zaman lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu to dole su haɗa kai su riƙe zumuncinsu zaɓe lokaci ne zai zo ya wuce kuma Allah ya riga da ya gama tsadarsa almarku yudabbir wallahu yuqaddir shi dan adam shi ke tsara da dai amma shi Allah ya gama ina ga cikin cikin Allah ya gama da shugaban kasa ya gama da gwamnoni ya gama da sanatoci da kowanne amma policy na gwamnati dole sai an jira ranar taro dole sai an yanki katin zaɓe dole sai an tantance mai zaɓe dole sai ya shiga layi sai ya kada wuri INEC suna complain cewa musamman a arewa musamman nunar jihar Bauchi ba a je aka sabunta kuri'a sai maganganu a social media alhali kuma duk maganar da kake yi ba za ta canza komai ba ba za ta sa komai ya faru ba sai kuri'a ta ta ce za ta canza ko kuma ta tabbata don haka INEC suna kiran mutane da su je su karɓi wannan katin da kuri'a ta su ko kuma su sabunta sannan yana daga cikin nuktar da aka fitar a saman majalisar koli shine mutane idan suka dace da 'yan siyasa sun zo majalisar tafsiri a tuna musu girman amana da suka daura a kansu saboda su suka zo suka tallata suka ce ku ba mu za mu iya abinda sama ta ƙi ƙasa ta ƙi duwatsu suka ƙi shi ɗan adam kuma ba a ma tallata masa bai karɓa Allah da kansa yake cewa inna kana zaluman jahula ba ka a tuna musu girman amana ba a zo a yi kamfen a zaɓi mutum kuma in ya tafi bai damu da amana idan ɓarna ta bayyana cikin mutane malamai suka yi shiru to Allah ya lalace sai da ƙarshe ita ce nukar yin addu'a ba a baka cewa a sa kasar a cikin addu'a ko kuma wannan kasa sai addu'a akwai hope insha Allah kasar za ta nisa akwai kasashen da suka fi ta karkacewa kuma Allah ya shiryar da kasashen suka zanto yanzu ana misali su a cikin al'umma wannan shine abinda aka tattauna akwai nukdodi masu zafi wanda ba za mu kuka su ba ma suna da a cikin komike shi ma ba da ya san da irin wannan nukdodi muna fata wannan zumunci da ke tsakaninmu Allah ya ƙara yau da kashi shi ma da kullum mun samu misali da irin karatun tutarsa wato yana figuric speech yake duk abin da zai yi zai samu shi a adadi don ya zo da sauƙin rikewa kana gani ko a makaranta in za a yi zuwa wasu an ce maka there are three types of kaza there are ten types of kaza there are eleven categories of kaza to haka karatun sai komai sai ya ɗora ma a nan ba zai ce in ka zo sallar asuba ana so ka yi abu goma sha uku in ka shigo madina ana so ka yi abu goma sha tara in kai aure ana so ka fara da abubuwa biyar wannan adadin suke sa mutane su rike yanzu ba mun same shi yana kirga waɗansu adadin muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ga masa Allah ya kama masa gwamnati kuma da yake cikin ta Allah ya sa ya gama da gwamnati lafiya wannan nauyi da suka ɗaura a kansu kuma Allah ya rika musu Allah ya kama musu Allah ya sa su gama lafiya kuma Allah ya taimake mu ya koyi da irin halayen
to masha Allah alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya Sheikh Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci Allah ya albarka Allah kuma ya saka wa jama'atu nasarar Islam da alkhairi musamman reshen Gombe muna jin daɗin mu'amala da ku tsawon shekaru ɗin nan da na ashirin da tara muna zumunci akwai girmama juna akwai ƙaunar juna akwai wa juna nasiha akwai ba juna shawara ba abin da za mu ce muku sai mu ce Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara rayuwarku albarka waɗanda dattijai da suka koma ga Allah a cikinku Allah ya musu rahama waɗanda kuma suke da rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya ba ku haƙurin juriya da haɗa kan musulmi da kuma tabbatar da alheri mun gode sosai shek alisaka da alheri a yanzu sai waɗanda suka zo ta ɓangaren a jami'an tsaro na polis akwai csp nasir suleiman shi ne limamin to ba sa imam a gaba ba akwai asp salihu adamu akwai asp muhammad muhammad akwai inspector ma'awiya abubakar to imamu ka zo ga kujerarka dama an ce dan sanda abokin yau wato shila kuma mun ci sa'a wannan dan sandan kuma limami ne kuma kaga abin ya zo da yawa eh ba matsala insha Allah
kaga yakko din da mu yi insha Allah ya yi kuma mun kimantu da yawan yan sanda sun zo nan kuma na ni to wannan abu ne kwarai ya yi daidai ba kai sun fi su da ban mana saboda mu kuma a cikin ilma yanzu da yadda za mu su da jahilin mutum a kuma yi ko ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kai karshe na uku shine ruya ka Allah da ake wannan sana'a kuma mun yi da gaskiyar magana a wannan da aka gani kusa a Najeriya ba kusan ba ita ce ta farko wajen zaman lafiya. Ana da tabbatar da haka ba su yi abubuwan da ake. Wannan abubuwan da ake yi mu ya kamu yan Afirka ba mu baka ne ga kayan mu baka ne. Na kan ba mu wata addu'a ba duhun ne ya. Da Allah mu a cikin wajen samun nasara ga abubuwan da suka sa gaba wannan a takaicen takaita shi ne abin da kawo da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai samu kuma alƙur'ani cewa malam zai fitar da yan sanda saboda ɗan wannan jira ta su gaba da sabon yi sallah su ba su yi shi da sabon yi insha Allah kowa ya kwana da cikin shirin ba da yake insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah uh, imam csp nasir suleiman mun gode sosai da wannan sakonni guda uku da ka kawo dukansu masu mahimmanci kuma muna fata allah ta'ala ya sa albarka insha Allah kuma za mu tattauna yanzu da dr muhammad lawan